من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحليم الغفور الودود الشكور المدبر الأمور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المسلمون اشكروا الله تعالى فرابه من شكر واشغلوا ألسنتكم بذكره فالسعيد من ذكره وقصدوا في طلب الحوائج فهو كريم لا يخيب من قصده وعظموه فإنه رحيم لا يعذب بالنار من عظم واتقوا يوما أيها المسلمون يؤخذ فيه بالنواسي والأقدام كما قال جل ذكره واتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون فإن الله تعالى يكره من عصى في أي شهر كان كما أنه يحب من من يطاع في كل وقت وزمان واستقبلوه أيها المسلمون بفعل الخيرات فيما بقي لكم من الأعمار واعلموا أيها المسلمون أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو عباد الله فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال صلى الله عليه وآله وسلم أربع من الشقاوة جمود العين وقسوة القلوب والحرص وطول الأمر وقال ارهموا ثلاثة غني غني قوم افتقر وعزيز قوم ذل وفقيها تلعب به الجحال عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم Alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya zamanto mai hakuri kuma mai gafara sa'annan masoyi ga bayansa godadde wanda ya zama shi ne mai juya kowane al'amari bayan nan shi ne wanda ya halƙaƙi halittar samai da ƙasai kuma ya sanya dubbai da kuma haske lallai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya sa'annan ina mai shaidawa lallai annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bawansa ne kuma manzansa ne bayan haka ya ku yan uwa musulmi abinda wannan kuzuba take jawo hankalinmu a kai shine godiya wa Allah madaukakin sarki bisa dukkanin ni'ima da ya yi wa bayi kowace irin ni'ima ce ya yi maka to ka gode masa domin godiya mai kyau takan sabauta ma bawa dacewa da rahamar Allah maɗaukakin sarki amma mummunan godiya takan sababta mu bawa dacewa da azaba na Allah maɗaukakin sarki Allah tsare mu lallai ku gode wa Allah maɗaukakin sarki ya goyon uwa musulmi domin wanda ya rabauta mai rabu shine wanda ya zamanto yana gode wa Allah godiya mai kyau bisa dukkanin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya masa sa'annan ku shagaltar da harsunanku ya ku bayan Allah wajen ambaton Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci kuma a kowane waje harshenku ya zamanto ɗanye a cikin ambaton Allah kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake faɗawa al'ummansa muna daga cikin al'umma yake cewa wala ya zalo lisanuka rataban an zikirillah kada ka ridda kada ka gushe kullum harshenka yana danye wajen ambaton Allah madaukakin sarki kullum a same ka cikin ambaton Allah ambato mai kyau ta hanyar da ya dace da shari'a bayan nan wanda ya zamanto mai rabu ya ku ƴan uwa musulmi shine wanda kullum ya tsinduma kansa cikin ambaton Allah madaukakin sarki bayan nan ku nufaci Allah maɗaukakin sarki ya ku bayan Allah wajen nema ku nemi Allah ya warware muku dukkanin bukatunku domin dukkanin bukatu babu mai warware su babu mai biyan muku su sai Allah maɗaukakin sarki da ya halice ku domin Allah maɗaukakin shi ne wanda ya zamanto mai karamci ga bayansa Allah maɗaukakin sarki baya tozarta dukkan wanda ya nuface shi da dukkanin wani bukata nasa kuma ya cika ka'idodi wajen nufatansa da bukatu Allah maɗaukaki yakan biya masa bayan nan ku girmama Allah ya ko bayan Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai tausayi ne ga bayansa mai rahama ne mai jin ƙayi ne gare su Allah maɗaukakin sarki baya azabtar da bayi dukkanin wanda ya zamanto yana girmama shi yana ganin girmansa kuma yana girmama shi haƙiƙanin girmamawa Allah baya azabtar da shi da wuta lalle ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku kuma ji tsoron wata yini wanda wannan yinin ake kama makwarkwadan bayi wato ake kama su a tsakar kayi a kama madigansu ta hanyar azabtar da su ga wanda suka saba wa Allah kenan sa'annan ko ma baka saba wa Allah ba domin jiran sakamako sai ka ɗanɗani wannan azaba idan Allah ya maka gamlakatar ka samu dacewa sai ta yi sauƙi idan Allah kuma ya ɗora maka fitina kuma ka fitini kanka ka ta hanyar bin tafarkin shaidan sai ka ƙara tsunduma cikin masifa da bala'i Allah ya tsare lallai a wannan yini da ake kama makwarkwaɗan bayi haka nan digadigansu ba za su kushe ba suna masu tsami da kumburi suna tsaye a gaban mahalici suna jiran sakamako da ku ji tsoron wannan rana ya ku bayan Allah masu karanci ku gabatar da ayyuka na kwarai domin saduwa da sauki a wannan yini Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'aninsa cewa lalle ku ji tsoron wata yini wanda wannan yinin ana mai da ku ne a cikinta zuwa ga Allah madaukakin sarki sa'annan Allah ya cika muku dukkanin abin da yake kowace rai Allah ya cika mata kwatankwacin abin da ta aikata a rayuwanta cif ba tare da ya tauye mata komai a ciki ba abin nufi duk abin da rai ta aikata a rayuwarta ta duniya za ta je ta same shi a halarce a gaban Allah ranar tashin kiyama Allah ya nuna mata idan mai kyau ta yi wannan rai ta rabauta idan ta aikata mummuna ta bi son zuciya wannan rai ta taɓe Allah ya tsare mu don haka Allah maɗaukakin sarki ce a wannan rana ba da a zalunci kowace rai ba daidai da ƙwayan zarra cikin abin da ta aikata na aikinta a rayuwa don haka ya ku bayan Allah lallai mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu kuma yi tanadi sakamakon haɗuwa da wannan rana Allah ya taimake mu ya ku yan uwa musulmi lallai Allah maɗaukakin sarki yana kyamata yana kin a zamanto ana saba masa duk wanda ya zamanto aikin shi shine sabon Allah to Allah ya kyamaci irin wannan aiki a kowace wata ne daga cikin watannin nan guda goma sha biyu kowace wata ba a keɓance wata watan da za ka saba wa Allah a cikinta ba kowace wata Allah ya tanada kai aiki ne da zai kusantar da kai zuwa ga dacewa da rahamarsa sa'annan kamar yadda ya kasance Allah madaukakin sarki yana so a dinga yi masa da'a ana bauta masa a kowane lokaci kuma a kowane irin zamani kowane irin zamani da kuma kowane irin lokaci Allah ya shar'anta a bauta masa a yi masa biyayya duk wanda ya zamanto yana ware lokacin da dai bi Allah sa'annan ya ware lokacin da dai saba ma Allah to wannan kan baya da rabo baya daga cikin masu rabota idan har ya mutu akan haka wannan baya daga cikin masu kyakkyawan tanadi wannan baya daga cikin masu nema wa kansu guziri a ranar tashin kiyama mai kyawu Allah ya tsare sa'annan ku fuskanci Allah ya ku bayan Allah musulmai ta hanyar aikata ayyuka na kwarai ayyuka na alkhairi domin ayyuka na alkhairi su ne za su taimake ku wajen dacewa da saduwa da rahamar Allah bisa kyakkyawawan niyoyi da kuka kulla a zukatanku wajen aikin sa'annan ku yi wayannan ayyuka na alkhairi ya ko bayan Allah musulmai cikin abin da irge muku na rayuwa domin baka sani ba yaushe ne rayuwar da ta kare kana cikin shagulgulanka kana cikin more rayuwarka ta duniya baka sani ba a sai rayuwar ta zo karewa ba ka da masaniya domin tana daga cikin ilimi na gaibi da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance ta wa kansa sai shi ya san yaushe ne rayuwar baya da su kare to don haka ya ku uwa musulmi kowane ɗaya daga cikin musulmai ya zamanto ya shigaltar da kansa wajen aiki na alkhairi domin saduwa da wannan rana domin ƙarewar rayuwarsa ya zamanto ya dace rayuwarsa ta ƙare akan aiki mai kyau akan tafarki na ƙwarai Allah ya sa mu dace sa'annan lalle ku sani ya ku ƴan uwa wannan rayuwa da muke ciki ta duniya rayuwa ce wanda take ba mai kyau ba sa'annan amma ga wanda ya bi abin da rayuwar ta zo da shi na duniya ya bi rudinta ya bi abin da take tauke da shi na wargi da wasanni shi yasa ma Allah madaukakin sarki yace lalle wannan rayuwa ta duniya wasanni ne kawai sai wargi a ciki wanda ya kuskura ya makara ya bi wasannin da suke cikin duniya ya kuma bi wargin da suke cikin duniya to wannan ya yaudari kanshi ya bi ta farkin shedan Allah ya tsare lalle ya ku bayan Allah kar ku kuskura ku sake wannan rayuwa ta duniya ta rude ku kuma kar ku kuskura ku sake mai rudin nan da Allah madaukakin sarki shi ma ya rude ku wannan shine shedan shine iblis la'anatullahi alaihi kamar haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisinsa cewa waɗansu nau'o'in mutane guda uku guda hudu afwan waɗansu nau'o'in mutane guda hudu wa'annan nau'o'i kan duk wanda ya tsinci kansa daga cikin wa'annan nau'o'i to ya tabbata wanda ya zamanto ba shi da rabo ya tabbata har in ya mutu akan haka ya zamanto dan wuta kenan nau'i na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sune jumudul ayn masu kekasashen ido masu busasshen idanu wanda baya jin kunyan kowa baya damuwa da abin da ake ciki na kyau ko kuma menene nasa baya daga ido ya ga kowa da mutunci baya ganin kiman kowa baya jin kunyan komai abin da ya ga dama shi zai aikata a duk inda yake so a duk lokacin da ya ga dama wannan kekashewan ido idan mutum ya tsinci kansa a ciki ya tsinci kanshi a cikin bala'i sai dai Allah ya tsare na biyu daga cikin wayannan mutane nau'o'in mutane guda hudu ba ma fata ya zamanto mun tsinci kanmu a ciki ya koyan uwa musulmi na biyu shine wa qaswatul qulub dukkanin zukata waɗanda suka zamanto sun kekashe dukkan zuciya da ta zamanto ke kasasshiya kamar dutse ko a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana misali yadda zukatan yahudawa suka kekashe Allah ya ce kamar dutse sai ya ce kai sun ma fi dutse kashewa domin daga cikin duwatsu ana samun mai tsagewa ruwa ya rika fita daga ciki na bulbula wannan tsagewan ruwa ya bulbulo daga ciki alama ce ta dutse tana tsoron mahalicinta daga cikin duwatsu ana samun mai darewa daga ƙasa a samu ruwa shi ma a gindin wancan daga sama ne ruwa na bulbulowa yana sauka wannan kuma daga ƙasa ne ruwa ya taru a samu inda da a dinga yin korama da sauransu ana samun sararawa ana samun sauƙin rayuwa wannan ma alama ce ta tsoron Allah daga dutsen daga cikin dutse ana samun wanda kawai haka kawai da ta gangaro ta faɗo daga sama wannan ma alama ce ta tsoron Allah maɗaukakin sarki daga dutse sai Allah ce to ɗan adam shi kan zuciyarsa in ta ƙeƙashe ta fi ma dutse Allah maɗaukakin sarki ya tsare Allah ya kiyashe mu daga sharri na ƙeƙashewan zukata wayannan su ne nau'o'in mutane daga cikin nau'i hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nau'i na biyu kenan ka zamo mai ƙeƙasashen zuciya bayan ka zamo mai busasshen ido wanda baka jin kunyan kowa ba ka jin kunyan komai duk abin da kake so a duk lokacin da kake so kuma a ko'ina ne a gaban kowane ne za ka yi abin da ka ga dama idonka a bushe ƙyaram da wannan alama ne na rashin arziki a wajen mutum Allah ya tsare me wannan ɗabi'a abin da yake wajibin shi shine ya dawo ya gyara ya kuma tuba zuwa ga mahalicin shi ya zamanto mai sanyi da kunya a idonsa me wannan ɗabi'a na ƙeƙashewar zuciya ma wajibinsa ya dawo ya gyara ya nemi tuba zuwa ga mahalicinsa ya zamanto mai tausasashen zuciya mai sanyi sa'annan nau'in mutum na uku shine mutumin da Allah mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wal hirsu mai kwaɗayi kwaɗayi dukkanin wani abin da ya zamanto na rayuwar duniya ya ɗora kwaɗayin shi a kai ko ta wata bangare ko ta wata kofa ko ta wata fiska kuma kwaɗayin shi na kai in tara kaza in samu kaza in yi kaza in zama kaza damuwan kawai ya zama kaza ko ya tara kaza ko ya samu kaza shine asalin kwaɗayinsa kawai ba wai kwaɗayi domin ya sadu da mahalicin shi lafiya lafiya ba wannan ma duk wanda ya tsinci kanshi a ciki ya samu kanshi a cikin musifa da fitina Allah madaukakin sarki ya tsare nau'in mutane na huriya ko yan uwan musulmi shine watsulul amli tsawaita buri mutum ya zamanto mai buri burinsa shine dogon rayuwa ya saka ajanda mai tsawo a gaban shi babu ajandan mutuwa a zuciyarsa a yi haƙuri kun ga 'yan siyasa mu ne yanzu abinda suke kai kenan babu ajandan mutuwa ajandan shekara 500 yana shirya ta a gaban shi gaman shi ne ya halicci kansa daga na yi ka zama na zama kaza dan je in zama kaza dan je in zama kaza dan je in zama wannan shine planning dina sannan ba ma ko yan siyasan ba a mu kun mutane ma bayi talakawa akwai masu irin wannan tunani akwai masu irin wannan zuciya akwai masu irin wannan burace burace da duk wanda ya zamanto irin wannan shine burinsa ba burinsa ne ya tara lada na ayyuka masu kyau don ya sadu da mahaliccin shi lafiya ba inda ya zamanto burin kenan kawai ya tsunduma cikin duniya ya tara abin duniya saboda shi ma ya zama shi ne wane ko a layinsu a dinga alfahari da yana ɗaya daga cikin wanda ake ji da su da wannan buri ta zama mummunar buri Allah ya tsare wayannan su ne nau'o'in mutane hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsinci kanshi a cikin su wannan ya alama ce ta rashin arziki alama ce ta tababbe alama ce ta dan wuta Allah ya tsare mu daga cikin waɗannan nau'o'i guda hudu sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa a cikin hadisin lalle ku ji tsora ku tausaya ma waɗansu nau'o'in mutane su kuma guda uku waɗannan su tausaya musu ake yi nau'i daga cikin waɗannan nau'o'in mutane guda uku mutum na farko shine ghaniyu qaumin iftakara gashi da a tsakanin mutanensa shi ne mawadaci ne duk abin da za a yi da a zo a same shi ya taimaka ta nan ya kai taimaka ta can sai aka waye gari Allah ya jarabe shi ya zamanto matalauci ya talauci ya mamaye shi to idan ba taimakon Allah da ƙarfin imani ba sai ya susuce kuma sai ya bar tafarkin Allah don haka manzon Allah ya ce wanda kuka ga da farkon al'amari gashi mawadaci ne a tsakaninku amma sai jarabawa ta sa ya zamanto matalauci to ku rika tausaya ma wannan bawa domin in ba Allah ya taimake shi da ya karfafe shi da karfin imani ba zai sake hanya mutum na nau'in mutum na biyu ya koyan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa azizu qaumin dalla da a tsakanin mutanensa shine maguwayi a kansu sai abin da ya faɗa mutanensa aikata wala Allah ta kowane bangare na rayuwa sai abin da ya ce sai aka wayi gari kuma ya dawo shine makaskanci a tsakanin mutanen ko shawari ya bayar a tsakaninsu daga baya ko mai kyan shawarin sai a ce ba da a karba a yi aiki da shi ba sai a samu wanda bai kai shi ba da shawari wanda shawarinsa ba ta kai nashi ba karbuwa ba ta kai nashi ba kyau sai a karbi na wancan abin nashi ya zama to kaskantacce a tsakaninsu manzo Allah ce to in kun ga irin wa'annan su ma ku rika tausaya musu saboda akwai abin da yake kulluwa a zuciyar shi na bakin ciki ganin da shine mai sarrafawa shine mai juyawa shine mai sa a yi shine mai ba da shawari ta karbu shine mai kaza shine mai kaza amma yanzu ba mutuwa yayi ba yana raye dai ce a yi ko dai zo ya ba da shawari a ce ba za a karba ba dai ce a yi a ce ba za a yi ba da a je je ma gurin ma in an gani sai a ce saboda zuwansa ma kawai abun an fasa manzo Allah ce in kun ga irin wannan ku rika tausaya musu dole akwai wani abu na bakin ciki da zai dinga yawo a zukatansu Allah madaukakin sarki ya taimake mu nau'in mutane na uku daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa faqiha wa wa wa faqiha da wanda ya zamanto Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi daga cikin al'umma amma tal'abu bihil juhal sai aka yi rashin sa'a yana waɗanda suke kewaye da shi ko kwamitin da yake rayuwa a cikinta dukansu yawanci jahilai ne misali a ce 100% na kwamitin amma 75% ɗinsu jahilai ne bai wuce 25% ba su ne masu ilimi to kasancewan shi ne mai ilimi na ƙololuwa zai sha matuƙar wahala da ƙalubale don haka manzon Allah ce wannan mai ilimi da yake rayuwa a tsakanin jahilan nan shi ma abin ku tausaya masa ne saboda jahilai za su dinga yawo da shi ko ina da suka ga dama za su dinga aiko masa da tambayoyi na isgili da walakanci za su dinga masa kalamai na habaici da isgili da kowane irin abin da suka ga dama saboda shi ne a tsakaninsu kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan su ne nau'o'in mutum uku da in sun kuntsince su a tsakaninku ku rika tausaya musu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya ko bayan Allah lalle Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka da ni da ku gaba daya cikin alkur'anin sa mai girma kuma Allah madaukakin sarki muna roƙon shi ya amfanar da mu da abin da yake cikin alkur'ani da kuma abin da yake cikinsa na bayani da ambaton Allah maɗaukakin sarki wanda yake mai kyawu lallai a nan nake ganin zan tsaya bisa ga zuwa ƙarshen wannan kutuba insha Allah astaghfirullah al'azim li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله